أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كتابه نورا وسنة نبيه سفينة نجاة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا وحبيبنا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها ولا يدرك حقيقتها وكنهها إلا العلماء وإذا أدبرت علمها كل الناس وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن زمن الفتن سينتشر في آخر الزمان تلبس فيه الحقائق وتضطرب فيه الأحكام وتضيع فيه الأمانة ويتكلم فيه الرويبضة ومما يدل عباد الله على قرب الساعة انتشار الفتن ورجوع الإيمان إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أخرج الإمام مسلم والبخاري في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها ومعنى يأرز يرجع ويثبت في المدينة كما أن الحية إذا خرجت من حجرها رجعت إليه عباد الله توبوا إلى الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار أخرجه الإمام مسلم أيها المسلمون يجب على كل مسلم أن يعرف العواصم التي تعصمه من, الزل من الانزلاق والانحراف فقد ذكرنا في هذه الخطبة بإذن الله أهم العواصم من الفتن على النحو التالي أولا الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال أيضا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فمن كان القرآن دليله والسنة نوره نجا ومن تركهما تاه في الظلمات ثانيا عباد الله لزوم جماعة المسلمين يقول عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة والجماعة أمان والفرقة هلاك والمسلم لا يسمح بأي دعوة تفرق بين الناس أو تسقط هيبة العلماء أو تحرض على ولاة الأمور أو الأمن ثالثا سؤال, سؤال أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون العلماء هم ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا العلماء يعرفون مداخل الفتن وينبهون على أخطارها ومن أخذ دينه من الشاشات والمواقع ضل وأضل رابعا التوبة والاستقامة القلوب تصاب في زمن الفتن بالزيغ ولا يثبت إلا من ثبت الله قلبه وقد قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله والاستقامة واجبة لقوله تعالى فاستقم كما أمرت وقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna muna wannan lokaci ina ce da babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na ce da haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da saƙo kuma ya isar tsira da amincin Allah su tabbata gare sa da iyallansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayun Allah ina wa kaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin wasiyar jin tsoron Allah ita ce wasiya Allah ga matan farko da matan ƙarshe hakika Allah ya yi muna wasiya cewa mu ji tsoron shi mu da Yahudu da Nasara ya ku bayun Allah maudu'in mu na yau kariya da katanga daga fitina wace hanya musulmi zai bi ya katange kanshi ya kare kanshi daga fitincinu babu shakka ya ku bayan Allah idan fitina ta huskanto musulmai babu mai gane wannan fitina sai malamai domin suke riska hakikanin wannan fitina da tabbacin yadda yanayin wannan fitinar za ta kasance idan ta juya baya kowa ya san wannan fitina annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai mabambanta ya bayyana cewa fitina za ta yadu za ta yadu a ƙarshen zamani a lokacin da za a cuɗanya gaskiya da ƙarya a lokacin da hukumce-hukumce za su rikice ma masu imani da marasa imani a lokacin da za a tozarta amana zai kai inda amana sai 'yan kaɗannin mutane ke da ita marasa kima a cikin al'umma za ka ga suke magana a cikin hukumce-hukumcen shari'ar musulunci wanda yake jahili bai karanci addinin musulunci ba a ƙarshen zamani za ka ga shi ke fatawa da sunan malanta annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya yi bayani akan wannan na daga cikin dalilai wa'inda ke nuna kusancin tashin alkiyama 'yan uwan imani watsuwar fitina da komawar imani inda ya taso shine madinar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam muslim ya fitar da hadisi da bukhari daga abu huraira Allah ya ƙara yarda gare shi annabi ya ce innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila hujriha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lalle imani zai koma zuwa garin madina kamar yadda macijiya take komawa a cikin raminta bi ma'ana imani zai koma ya tabbata a madinar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dabbatan macijiya idan ta fito da raminta ta yi ci abincinta ta yi bannar da za ta yi za ta koma a wurinta wannan hadisi yana nuna muna cewa a ƙarshen zamani zai kai inda wuraren da ake samun imani na tsatse babu kamar irin madinar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi alama ce ta cewa idan kiyama ta kusa madinar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta koma ita ce matattarar masu imani da masu son samu natsuwa zuwa ga ubangiji maɗaukakin sarki ya ku bayan allah mu tuba zuwa ga allah mu nemi taimakon allah ta'ala da hankuri mu yawaita hakuri a cikin ibada allah ta'ala musamman sallah a cikin irin wannan lokaci domin sallah tana daga cikin ababe masu girman daraja sai ga wanda allah ta'ala ya taimake shi ya ku bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ranci da wanda rayuwata take ga hannunsa duniya ba za ta tahi ba kiyama ba za ta tsayu ba sai wani lokaci wata rana ta zo ma mutane wanda wanda zai kashe dan uwan shi shi kanshi bai san dan me ya kashe shi ba zai kashe musulmi bai san dan me ya kashe shi ba bai da hadafi bai da buri ya kashe shi amma bai san dan me ya kashe shi ba kawai za a bashi makami ya je ta kashe uwan shi musulmai da za a tambaye shi wai dan me kake kashe wayannan musulmai wallahi bai san dan me yake kashe su ba annabi ya ce kiyama za ta zo kakin ta zo sai wannan zamani ya zo sannan shi ma wanda an ka kashe bai san dan me an ka kashe shi ba yana ta kawai za a kashe shi da zai tambaya wai dan me an ka kashe ni wallahi ba a san dan me aka kashe shi ba annabi ya ce idan wannan lokaci ya zo to lalle tabbas alama ce ta tashin alkiyama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mamaki suka ce ma annabi ya hakan zai kasance mutum ya kashe bai san dan me ya kashe ba domin su a lokacin su sun san idan an kashe jihadi ne yaƙi za a yi a kashe wanga wanga ya kashe sai suka yi mamaki suka tambayi annabi ya hakan zai kasance sai ya ce eh lalle tabbas hakan za ta kasance lokacin da mutane ba su da buri a rayuwarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yaƙe-yaƙe suka yawaita da wanda ya kashe a cikin zamanin fitina da wanda aka kashe babu dalili in dai shi ma mafitinanne ne annabi ya ce da shi da wanda aka kashe duka 'yan wuta ne Allah ta'ala ya kare mu wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi ya koyi uwan musulunci ya wajaba akan kowane musulmi ya san hanyoyi da katangin ne waɗanda za su kare shi daga fitintinu da kuma abin da zai ja shi ya yi tallan lafiya ya karkata zuwa ga fitina Allah ya kare mu da haka na tattaro wasu hanyoyi guda hudu zuwa biyar wa'inda insha Allah idan musulmi ya yi riko da su zai samu kariya ya samu tsira daga fitina Allah ya kare mu abu na farko shine al-i'tisam bil kitabi was sunna riko da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah baki ɗaya kada ku rarraba igiyar Allah ita ce littafin Allah ita ce hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na bar muku wasu abubuwa wa'anda ba za ku bace ba matukar kuka yi riko da su annabi ya ce na bar muku littafin Allah da sunnata bi ma'ana hanyata wadda idan kuka bi ta ba za ku bace ba Allah ta'ala ya ce idan kuka yi jayayya a cikin wani al'amari to kuma da wannan al'amari zuwa ga Allah in dai kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama wannan shi yafi alkhairi kuma shine yafi dacewa ga dukkan mai imani idan aka yi jayayya aka samu rikici aka samu wani tanazu'i a tsakanin musulmi abin da yafi cancanta musulmai su mai da wannan al'amari zuwa ga Allah ta'ala ya ku yan imani riko da littafin Allah riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tsira shine samun waraka ga dukkan wani wanda yake cikin rashin lahiya na dimuwa a cikin imaninsa al-Imam Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jirgin annabi Nuhu ce duk wanda ya shiga cikin wannan jirgi ya tsira duk wanda ya kau da kai daga sunnar annabi ya durmoya ya halaka Allah ta'ala ya kare mu kenan duk wanda ya shiga wannan sunna ya bi Allah ya ce annabi ya ce ya tsira in ya karkata kanshi yana gani yana da nashi ra'ayi yana da tashi fassara koma bayan fassara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya halaka ya tabi Allah ya kare mu da haka yan uwa duk wanda ya dau Qur'ani ya zama dalili gare shi ya ɗau sunna ta zama haske gare shi zai tsira wanda kuma ya bar su zai ɗimauce ya shiga cikin duhu Allah ya kare mu abu na biyu lizimtar jama'an musulmai alkhairi yana cikin jama'a sharri yana cikin rarrabuwar kanu wanga ya ja tashi tugga ya ce shi yana ganin wannan tugga ita ce fahimtar Allah da fahimtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan ya ja tashi tugga ya ja gehe yana ganin tashi tugga ita ce fahimtar da Allah ya ce abi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abi to sai mu tsaya mu yi mu karatun ta natsu mu dibi menene Allah ya ce abi shi dai Allah ta'ala ya ce idan kuka bi annabi za ku shirya duk wanda ya bi annabi zai shirya wanda ya saba ma annabi mafhumul mukhalafa ba zai samu shirya ba Allah ta'ala ya kare da haka lizimtar jama'an musulmai in uwa masu albarka annabin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa yace taimakon Allah yana tare da jama'a Allah yana taimakon jama'a domin ita kura tana canya akuye da ta koma gehe ne amma duk lokacin da awaki suka koma garge wuri guda to kura tana ɗari ɗarin su to haka fitintinu da wayannan masu sharri a cikin malamai masu jan mutane a fitintinu suna ƙoƙarin su dibi mutumin da ya koma gehe bai yi karatu ba bai san Allah ya ce ba bai san annabi ya ce ba sai kaga an ja shi an halakar da shi an ta'ambatar da shi Allah ta'ala ya kare mu da haka jama'a mu yi ƙoƙari mu dinga kusantar al'umman musulmai kuma kai ahli sunna kada wai ka aza yawa da taron jama'a shine gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi a cikin ƙurayshawa a lokacin da su ne mafi yawa amma kuma duk kafirai ne kaga yawa ba shine alamar gaskiya ba yawa ba shine alamar gaskiya ba ƴan uwa masu albarka in kai kadai ne wanda ya yi riko da littafin Allah ya yi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ce ka ci gaba da riko kankan domin kai ne a bisa kan gaskiya insha Allah ta'ala amma kada ka ga wai yawa ana taro ana rawa ana kidi ana shabewa ka aza wannan taron shine gaskiya har abada shabewa ba ta cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya kare mu jama'a aminci ce rarrabuwar kanu halaka ce musulmi kada ya yi saken ya bi wata hanya wadda za ta raba kanun addinin musulunci za ta raba kanun musulmai kada ka yi saken a samu hannunka a cikin waɗanda za su bi hanyar da za su raba kanun al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. ƙoƙari kullun ya zama haɗin kan al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da hannunka yake, kuma haɗin kan nan ana yi shi ne a kan littafin Allah da sunar annabi, ba a haɗa kai a wajen wannan. baya yiwa a haɗa kai wajen sunnar annabi da littafin Allah ta'ala idan ko an yi wannan haɗin kai sai dai a ce mai haɗin baki amma ba haɗin kai ba 'yan uwa ya ku 'yan uwa masu albarka kada ka zam dalilin rugujewa da kuma tafiyar ƙiman malanta idan an ambaci wani malami idan ka rasa abun da za ka faɗi a kan shi faɗi alkhairi a kan shi kada ka yi saken a ambaci wani malami ka aibanta shi domin naman malamai guba ce duk wanda ya sha wannan guba sai ya amanye ta a nan duniya ko a gobe kiyama kada ka zam dalilin tafiyar kimar wani malami a ambaci wani malami ka zage shi a ambaci wani malami ka aibanta shi a ambaci wani malami ka fallasa shi ka sani duye da kai kai ma sai an yi ma ya ku uwa masu albarka a 'yan kwanakin nan za ka ga a wannan ƙasa tamu ta Nijar akwai wasu matasan malamai masu ƙoƙarin kamanta da'awarsu da da'awar wasu malamai na makwabtan ƙasashenmu ganin cewa wai shine wayewa a ɗauko babban malami mai ƙima mai daraja a ɓace shi a zage shi a ce mai jahili wai ana ganin wannan shine wayewa wallahi ba shine wayewa ba ba shine karantarwar annabi mu ba ba shine ladabin da annabi ya koya ma sahabban shi ba shi annabi kullun cewa yake kabbir kabbir a ƙimanta babba a ƙimanta babba a dibi hurhuran mutum a dibi darajar shi wannan ita ce karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma matasan malamanmu sun fara ɗauko wannan virus suna ƙoƙarin shigo da shi a cikin da'awanmu ahir malamai ku kiyaye kada ku kawo wannan illa da wannan aibi na zage-zage na cin mutunci a cikin da'awanku Allah ta'ala ya kare mu ɗan uwa masu albarka kada ka yi saken a same ka da hannu wurin yin bore da zanga-zanga ga waɗanda Allah ya ba mulki wanda yana baya daga cikin da'awar sunna da'awar sunna idan Allah ya ba mutum mulki biyayya ake gare shi sai matukar idan yayi kira zuwa ga asaba ma Allah ko zuwa ga kahirci to a wannan lokaci la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga wani makhluki a wurin saba ma Allah ta'ala abu na uku yan uwa masu albarka tambayan malamai lokacin fitina idan yayi yawa abun da ya kamata musulmi duk wani abu da zai shiga ya gabatar da ƙafa ko ya jinkirtar da ƙafa shi ya tambayi malamai Allah ta'ala ya ce fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masu sani idan ba ku sani ba bi ma'ana ku tambayi malamai duk wani abu da zai taso tambayi malami menene hukuncin Allah a cikin matsala kaza malam kaza ya shigo ina kasuwanci kala kaza menene hukuncin Allah a cikin wannan kasuwanci menene hukuncin Allah akan mas'ala kaza ta alaka ta da iyallaina menene hukuncin Allah akan mas'ala kaza da kaza da kaza kada mu yi saken shedan ya duddura mu mu yi makan mu fatawa mu zaune kawai mu muna jin mu ma malamai ne ba za ka sanin ba malami kake ba sai an zo gaban Allah Allah ta'ala ya tambaye ka dan mi ka aikata kaza ka kuma kame kame Allah ta'ala ya kare mu ƴan uwa imani mu maido mu malamai kima su mu dinga tambayan malamai a cikin komai idan za ka sa ma yaronka suna tambayi malami a da da muke tambayan malamai a cikin lamarin sa sunayen ɗiyanmu sai kaga sunayen yaranmu ya zama sunaye masu ma'ana masu mahimmanci a cikin shari'ar musulunci amma yanzu da bamu tambayan malamai sunayenmu sun koma na yan gantali sunayen ɗiyanmu sun koma na yan fina-finai ya ga suna a cikin fim bai san ma'anar shi ba kawai zai samu ɗan shi akwai sunaye da yawa waɗanda da za ka koma ma malaman lugar larabci ka tambayi ma'anarsu za ka sha mamaki ka ji an samu yaro ko yarinya ainahu wata mai ƙuruƙurin ido ka ji an samu yaro ko yarinya wasu sunaye gashi nan nazza'atan lishawa wai wata ta samu diyarta nazza'atan lishawa mai kwaye hata kai to ko me yake son ya ce oho wannan duka yana da alama ce ta rashin koma ma malamai Allah ta'ala ya kare mu ‘yan uwa masu albarka malamai su ne katanga wurin aminci domin su sun san mashiga fitina kuma suna faɗakar da al'umma kakin fitina ta zo su ce ku yi ƙoƙari ku shiga taitayinku fitina kaza za ta zo fitina kaza za ta zo wanda ya riƙe addininsa a cikin social media ya yi karatu a cikin yanar gizo ya ɗau fatawowi a cikin yanar gizo to za ka iske ya ɓace kuma zai ɓatar da al'umma wai wani hukunci yake nema shi yana wagga ƙasa sai ya shiga cikin yanar gizo ya shiga cikin youtube ya tambayi youtube wai menene hukuncin kaza sai kaga YouTube ya kawo mai malamin da ba nashi ƙasa ba alhali fatawa tana bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa daga bi'a zuwa bi'a daga al'umma zuwa al'umma al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Shafi'i Allah ya ji kanshi da rahama ya mu shekara 204 hijira daga Makka zuwa Madina ya kasance idan ya zo wata ƙasa zaka iske fatawar shi ta wannan ƙasa yana dibin yanayin al'umma ya musu fatawa idan ya koma wata ƙasa zai dibi yanayin wattan al'umma ta wannan gari ya musu fatawa amma mu al'ummar mu yanzu sun koma fatawarsu a yanar gizo yau duk wanda za ka yi ma tambaya illa yan kaɗan ba zai cewa wallahi ban sani ba kawai zai shiga google shi ma fatawa zai yi shi ma jin yake ai malami ne ba jahili yake ba ai shi ma ya iya google shi ma ya iya kona ya iya kunna kona kasiyo da sauran abun da ya kama da haka Allah ya kare mu abu na hudu yan uwa masu albarka kuma na ƙarshe mu tuba zuwa ga Allah mu daidaita kamar yadda Allah ya umurce mu zukata a ƙarshen zamani suna samuwa suna samun ɗimuwa da fitina da karkata babu wanda zai samu tabbatuwa daga fitina sai wanda Allah ya tabbatar da shi Allah ka tabbatar da mu Allah ya ce lalle Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsalkake zukatansu wanda idan yayi laihi ya tuba zuwa ga Allah hadisi ya inganta a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi dubi zuwa mutanen duniya gaba ɗai sai da ya kusa ya kece su sai Allah ya aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai tsamo al'umma daga duhun kafirci daga bautar bayu zuwa ga ubangijin bayu ya tsamo bayu zuwa a dinga yi ma Allah istighfari a dinga tsalkake Allah a dinga tuba zuwa ga Allah fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ubangijinku Allah mai yawan gafara ne Allah ta'ala ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ka ce ya ku bayuna waɗanda suka yi israfi suka yi ɓanna suka yi baƙala suka huce iyaka a cikin lamari la taqnatu min rahmatillah akan kanunsu suka yi ɓanna Allah ce kada ku yanke ɗan maha daga rahama Allah domin shi Allah ta'ala yana gafarta zunubai ga baki ɗaya komi girman zunubin bawa idan ya tuba zuwa ga Allah Allah yana gafarta mai wannan zunubai Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah yana son bawa wanda ya yi laihi ya dawo ya kaskantar da kanshi ya tabbatar da ya yi laihi ya ce Allah na tuba Allah ka yafi mini Allah yana shinkida hannuwan shi da rana domin wanda ya yi zunubi da daddare ya tuba ya shinkida hannuwan shi da daddare domin wanda ya yi zunubi da rana ya tuba zuwa ga Allah ta'ala wannan hadisi imamu abu dawud ya fitar da shi ya ku yan uwa masu imani mu daidaita mu yi tsayin daka bisa kan riko da littafin Allah kada a raba mu da littafin Allah kada a raba mu da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tare suke kada a ce ma rike bangare guda rike qur'ani zalla kabar sunna a tare suke jama'a domin Allah ta'ala da yana son mu rike qur'ani kadai da qur'ani zai sabko mana daga daga sama kawai mu ji shi kijin ba tare da an aiko wanda zai muna bayani ba amma sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai hikima mai tausai mai jinkai abun so ga dukkan wanda ke son shi yayi muna bayani ya yi muna kuma wannan bayani tiriyan tiriyan sai ya ɗauko wannan aya ya ce ga abin da take nuhi ya ɗauko wannan aya ya ce ga abin da take nuhi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce fastaqim kama umirt ka yi tsayin daka ka daidaita kamar yadda aka umarce ka annabi ya ce ka ce ka yi imani da Allah sannan ka daidaita Allah ka daidaitar da mu wannan shine fassara wannan khutba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu muna roƙo Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin ta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duka abinda muke ji ma tsoro Allah ka mana maganin shi ya Allah ƴan kasuwan mu Allah ka ƙarfafa su ya Allah ka ƙarfafa su wanda suka samu tawaya arziki ya Allah ka ka musu mafita ya Allah ka ka musu mafita wayanda ba sa da lafiya suke kwance bisa gadon asibiti ya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya wayanda suka yi wafati a cikin wannan alloba Allah muna roƙonka Allah ka ji kansu da rahama mu kuma in tamu tato Allah ya sa mu cika da imani ka sa mu cika da kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam umu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumullah